السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan rana ta alhamis yau muna 22 ga watan jumadar akhira 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da hudu ga watan daya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka a darasinmu na ƙarshe mun fara tafsirin suratul ma'arish to mun tsaya akan aya ta uku insha Allah yau za mu tashi aya ta hudu fadar Allah madaukakin sarki ta rujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا na'am Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi kenan dai wannan sura darasi wanda ya gabata mun fara ta ne aya uku kawai muka yi lokaci ya mana halin shi surar dai kamar yadda muka fara tafsirinta Allah ta'ala yana gaya mana mai tambaya ya yi tambaya game da azaba wadda take mai afkuwa ga kafirai babu wanda ya isa ya ije ta ya ture musu wannan azabar kuma wannan azaban ba daga kowa ba take tana daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin ɗaukaka da darajoji mai wanda yake mana shi ne yake ɗaukakawa ya fifita kuma wanda yake shi ne ma'abucin wato hanyoyi na hawa sama shi ne min Allahi zil ma'arish wannan ma'arij din wato mun ga tafsirin da malamai suka mishi kala-kala wadda ba sai ke cewa zuddarajati mujahid yake cewa ma'arij ma'arijus sama'i katara yake cewa zawil fada'il wan ni'am ma'ana dai kalmar tana daukan kowanne daga ciki Allah dai shine ma'abucin daukaka ko kuma darajoji shi yake daukaka wannan ya fifita wannan falala da ni'ima daga gare shi dai suke hakanan wato darajoji ko kuma matakayya ko hanyoyin hawa sama duka dai na Allah ne subhanahu wata'ala to shine Allah yake cewa ta'arujul mala'ikatu mala'ikai sukan hawa wa ruhu da kuma ruhu ilaihi zuwa gare shi shi Allah subhanahu wataala domin shine zil ma'arish ma'abucin hanyoyin hawa sama to daga wannan hanyoyin ne ta'arujul mala'ikatu mala'iku suke hawa war ruh da kuma ruhu ilaihi zuwa gare shi imamu qatada yake cewa ta'arudu bi ma'ana tas'udu tana hawa kenan wancan darasi mun yi tsokacin cewa wannan gaba a cikin wannan ayar tana nuna cewa Allah ta'ala yana ina yana sama to kalmar ruh abu salih yake cewa su ar-ruh hum khalqun min khalqillahi yushbihuna an-nasa wa laysu nasa su ar-ruh yace ai wata halitta ce daga cikin halittun Allah takan kamanceceniya da dan adam amma ba dan adam bane kiran da mala'iku da wannan halittan suna hawa zuwa gare shi ibn kasir yake cewa wa yahtamilu an yakuna al-muradu bihi jibrilu amma wannan kalmar ruh yakan akan iya fassara shi yana iya daukan ma'anan cewa ana nihin mala'ika jibrilu ne domin ya zo a cikin qur'ani wurare daban-daban an yi itlaqin kalmar ruh kuma ana nihin mala'ika jibrilu to yace yana iya kasance mala'ika jibrilu ake nihi to idan ya kasance mala'ika jibrilu ake nihi wa yakunu min babi aqfil khasi alal am sai kasance daga cikin babin ka goya keɓancecce akan wanda yake gamamme idan aka ce ta arujul mala'ikatu mala'ikai suna hawa shi mala'ika jibrilu mine ne mala'ika ne to kaga yi ma'ana nan an goya ne bancin an ambace su gaba ɗaya har da shi a ciki sannan saboda mahimmancin shi da ɗaukakan shi da fifikon shi da kasancewa daban ne daga cikin mala'ikun shi kuma ya ka keɓance shi da ambato shi ne atafin kenan na alkhas al'am kuma ya ce wa ya hatamilu an ya kuna ismu jinsi li arwahi bani adam wannan kalmar ruh kuma akan iya ana iya fassara shi yana iya ɗaukan ana nihin suna ne na jinsin rayuka na ɗiyan adam fa'innaha idan ƙubidat yusa'adu biha ila samai domin dukkan ran wani ɗan adam idan aka ɗauke shi mala'ikan mutuwa ɗauke shi to akan hawa da shi ne zuwa sama to ruh yakan yi ɗaukar mala'ika jibrilu ko ya ɗauki rayukan ɗan adam mana dai waɗannan gabaki ɗaya da su da mala'iku mana suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama kenan Allah ce wannan hawa da suke yi fi yaumin a cikin wani yini kana miqdaruhu 50 alfasan wannan yinin ya kasance golgodon shi kaman shekara 50 ne ibn kasir yake cewa wannan kalma cewa miqdaruhu 50 alfasana a cikin shi akwai maganganu na malaman tafsiri har guda hudu na warko suka ce abinda ake nihi da wannan shine masafatu ma bayna al'arshil azimi ila asfalis safilina ma'ana tazara wanda yake daga ƙasan bakwai ka tashi ka tafi saman bakwai can ƙarshen da wani halitta yakan iya zuwa wurin to daga can zuwa can tafiyan shekarar dubu hamsin ne ina wata gani kuma wannan suka ce mana kenan daga irtifa kenan hawan ne daga nan zuwa can kuma suka ce haka nan ittisa'ul arsh min qutrin ila qutrin masiratu 50 alf sana haka ne shi ma al'arshin Allah daga bangaren shi na dama zuwa na hagu shekaran tahiyar 50 ne suka ce wa annahu min yaqutatin hamra' shi an yi shi ne daga wani abu kamar mu ce diamond yakut wani abun kawai ne wanda yake ja da shi ne aka yi shi wallahu ta'ala ala wa ala mana wannan shi ne kauli na farko kenan cewa 50 alfa sana kenan tafiyar wanda take shekara 50 daga kasan bakwai zuwa saman bakwai kauli na biyu suka ce abinda ake nihi da wannan wato tsawon rayuwar duniya tun daga halittar ta hayar zuwa tashin alkiyama shine 50 alfasana haka waɗansu malaman suka fassara ƙauli na uku suka ce abinda ake nufi da hamsina alfa sana suka ce ai wani yini ne wanda zai kasance kamar shi ne bambancewa tsakankanin rayuwar duniya da kuma na lahira ta suka idan duniya kwanukan nama wanda muke bincika tarar in ya ƙare to wani yini ɗaya zai zo shi wannan yinin sai an yi shekara dubu hamsin tukun kiyama to wannan yini ya zama to kamar kenan iyaka ne wanda yake bambance tsakanin rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira ibn kasir yake cewa wa huwa qawlun garibun jiddan yace wannan magana tana da ma- abun mamaki sosai saboda ba- babu wani nassi babu da wani abin da ke nuna shi faɗa ne na malaman wato tafsiri Ƙauli na hudu yace abin da ake nihi da wannan yinin yace shine yawmul qiyama ana nihin yinin kiyama yinin da Allah ta'ala zai yi hisabi wa bayin shi daga tashin mutane zuwa kammala hisabi tsawon wannan tazaran kamar in a shekarunmu na duniya kamar shekarar dubu hamsin ne za a yi ya ce kuma wannan akwai hadisai da dama da suka zo da suke nuna wannan ma'ana kina da haka dai wato tafsiri dalilai su suke kara karfafa shi su tabbatar da shi kasance tafsiri ne ingantacce da haka dai tafsirin da ya fi a kowanne a cikin waɗannan guda hudun shine cewa fi yaumin a cikin yini kana miqdaruhu ya kasance gwalgwadon tsawon wannan yinin hamsin alfa sana kamar shekara dubu hamsin ne wani yini ne yinin kiyama sai kawo hadisan da suke karfafa wannan kauli na hudu sai ce imamu ahmad ya fitar da hadisi daga abi umar al-hudani yake cewa shi wannan abu eh, umar ya ce na kasance wata rai ina tare da abi huraira ya zara tabbata a gare shi sai ga wani mutum daga cikin kabilan abi amir bin sa'sa mutumin da ya zo ya wuce sai aka ce ba abu huraira kaga wancan mutumin shine mai kudin kabilarsu shi fi kowa kudi abu hurera ce aje a kirawo mini shi wannan mutumin aka je aka kirawo shi sai abu hurera ce mishi nubi'itu annaka zu malin kasir abu hurera ce mishi an ban labari cewa kai mai kudi ne kazamin kudi ya ce iya wallahi ya ce wallahi haka ne ina da kudi mai yawa sai fara zanawa ina da wato raƙumma sinfi iri kaza masu kala kaza kaza masu kala yake ta zanowa da ya ƙari da raƙumma ya gangaro wato yana da shanu yana da ƙananan dabbobi yana da bayi yana da kaza yana da kaza ya zana mishi sosai ya zana mishi komi da komi abu hurera ce mishi to ina yi maka kashedi da takun kafan raƙumma da kofatan shanu da kuma wato kafunansu da ƙananan dabbobi da kafunansu abu da yake faɗan wannan yake maimaitawa har sai da wannan mutumin ya tada hankali shi fuskar shi ta ja ya ce ma abu hurera wai ba ni labari mi ke faruwa mi ma za ka ya abu hurera yaya al'amarin yake sai abu hulaira ce na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa duk wanda Allah ta'ala ya arzuta shi da dukiya na raƙumma baya fitar da zakka daga ciki to a yinin kiyama waɗannan raƙumman za su zo suna cikin mafi nishaɗinsu suna cikin mafi ƙoshi da kuma ma'ana sun ƙoshi da abinci sun ƙoshi da ruwa suna cikin nishaɗinsu haka yanin kiyama za su zo wannan mutumin in dai baya hudu zakarsu za su rika tattaka shi suna tatturmuza shi kuma wanzu salasalama ce sai an samu haƙo nan za a zo a ajiye shi wannan dukiya tashi sai su jera suna turmuza shi suna turmuza suna tattaka shi wannan in ta gaji sai ta huce sai ta biyu ta zo ta yi ta yi ta huce wadda ta yi ta ƙara ta kuma kuma baya in su dubu ne in ta dubu ta kare kuma da ta farko za ta zo haka za su yi ta mishi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana za su yi ta mishi haka a cikin wani yinin da gulgurin shi a kamar shekara dubu hamsin ne na duniya ya ce hatta yi kuda bainan nas fayara sabila har ana ta mishi wannan abin har sai an kare wa mutane hisabi a lokacin sai ya san kuma ina makomashi take ko wuta ko aljanna ya ce mishi sannan kuma in mutum raƙumma ne ma'ana kai shanu ne gare shi bai hudda musu ba zakka su ma haka za a zo a samu haƙo zo su rika tattaka shi suna ta wurgi da shi da ƙafunansu kuma zo ce kafan nasu babu wanda wai juya ya koma baya kowanne a haka yake a tsaye suna tatturmuza shi suna ta jijjifa shi da ƙaho kowace in ta in ta ƙare wata za ta zo haka haka in sun ƙare kuma ta wata za ta zo ta sake za a yi ta yin shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana shi ma haka za ta yi ta mishi a wani yinin da tsawon wannan yinin kamar shekara dubu hamsin ne sannan a ƙarshe kuma sai ga ina ne makomashi haka na ma an raguna ne haka za su yi ta mishi a wata ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce an kuma mutum abin da ya taskance dukiya ce kuɗi ne zinariya da azurfa yake fidda zakka to ainihin kiyama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan za a zo a narka su a mayar da su kaman farantai na wuta a rika dodana mishi a fuskan shi da bayan shi da gefunan shi haka za a yi ta mishi shi ma ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'uddu yace a cikin wani yini wanda tsawon wannan yinin kamar shekara 50 ne a lissahin kura duniya ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار sannan za a zo a mishi hisabi wato ko zuwa ga wuta ko zuwa ga aljanna domin kasar Allah ji shi da gafara bancin ya zo da wannan hadisin sai ke cewa wal gharadu min iradihi ha huna dalilin da yasa ya zo da wannan hadisin a takaice kamar yadda na takaita shi fadar manzo sallallahu alaihi wasallam hatta yahkuma Allahu baina ibadihi har Allah ya hukunci tsakankanin bayan shi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a cikin wani yini wanda gurgudun wannan yinin kamar shekara 50 ne to kaga waccan ayar wannan hadisin yana mi har yana fasara ta ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wani yini ne yinin kiyama kenan ina ta fahimta to wannan yinin wa ma'ana gurgudun daga fara hisabi zuwa ƙarshen shi to tsawon wannan yinin waɗansu malamai sun yi ta bayanai to yaya tsawon shi zai kasance wasu ka ce ana nihin cewa inda a ce wannan hisabin da mutum ne zai yi shi ko aljani ko ɗan adam to idan aka ba shi wannan sai ya shekara dubu hamsin da ida sama amma Allah ta'ala zai ida sashi da rana a rabin wuni aulada ba sai na ce Allah zai yi hisabi wa bayin shi rannan a cikin ɗakunansu na aljanna za su yi barcin ranar da suna matansu na hulɗe sari'ul hisab inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne amma da mutum ne zai ko aljani ko wani daban to haka ne ne wasu malamai suka ce kuma wannan tsawon yinin ba ba kowa bane zai gan shi wato suna cewa mumini mai imani zai ga wannan shekara dubu hamsin yin kamar lokacin sallah na farilla daya kamar za ka yi magarba kawai magarba da isa amma kafiri ne zai gan shi tsawon wannan lokaci mana kowa gwargwadon aikinka gwargwadon mai yadda za ka ga wahala da tsanani a wannan yini wanda yake mai tsawon gaske in alisahin duniya ne kamar shekara dubu hamsin ne kaga shekara dubu hamsin ko ba kaɗan ba ne ko ba ka ba dubu hamsin dubu hamsin mazu zai salawa tun da ya zo da shekara dubu da ɗari hudu ne dubu hamsin kaga abin ba kaɗan ba ne da haka dai wannan yini ba ƙaramin yini ba ne kuma da kake tunanin shi ya wuce wannan kawai da wani abu sai an je da haka kenan dai ƙur'ani ga baki ɗayan shi jan hankali ne zuwa ga wannan yinin abinda aka faɗi wallahi ka ɗan ka daidaita ka kimtsa kaga cewa ka ka sha abin ya zo maka da sauki a wannan yanayi amma shekara da laifi ka zo da mummunan yanayi to hakan a ƙare hisabi a yanayin ka yadda kake ciki za ka ji wallahi yadda ka shekara dubu hamsin haka za ka yi ta shan wahala kuma ka yi hisabi in aka yi hisabi ma ayyukanka na gari suka rinjaya kaga da dai ka ka wahala ne Allah da tar da mu Allah yake cewa fasbir sabaran jamila dan haka Allah ta'ala yake kira ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da duk kuma mabiyan manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa kayi hakuri hakuri wanda yake mai kyau ai abin nihin isbir ya muhammad ala taklibi qaumika laka manzo sallallahu alaihi wa sallama kayi hakuri akan ƙaryatawan mutanenka da suke maka e ba ko bane manzo sallallahu alaihi wasallam yana jin nauyi yana jin damuwa na farko yadda suka san shi a da kuma suka san shi wane ne yau kawai dan ya zo musu da tauhidi suka birkice a lokaci guda a lokacin da yana amin yanzu ya koma kuma kadab daga abu abu yayi muni to ya zo musu da wannan alkhairi kaga ƙaryata shi yana jin nauyin shi na biyu kuma ya ce wannan alherin da ya zo musu a ce ba su yi tarayya a ciki ba shi ma na jin nauyin wannan Allah ce mashi kai haƙuri haƙuri mai kyau wasti ijalihim al'azaba istib'ada li uquihi kai haƙuri da wanda suke neman gaugawar azaba ta zo saboda su suna mi suna nisantar da afkuwan azaba su ba su yarda ba duk bayanin da ake musu cewa akwai kiyama in ba ku yarda ba kaza kaza duk ba su yarda ba sai ce in haka ne azabar ta zo haka suke faɗa kai ka ce mu bi mani azabar to yanzu ma azabar ta zo mana mana Allah ce kai hakuri fasbi sallallahu alaihi wasallam malai ke cewa wannan ta yi daidai da ayar da take cikin suratu shura يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق Allah ce waɗanda suke ba su yi imani da yinin kiyama ba suna gaugawa ta zo mana in kiyama da gaske ne ta tashi mana ta zo ta zo Allah ce amma wallazi na amanu mushfiquna minha masu imani kullum suka tana ta wala firgita suna jin tsoro saboda san wani irin hali za su kasance ba kuma wa ya'lamuna anna al-haqqu sun cewa kiyama gaskiya ce da haka na Allah ce innahum yarawnahu ba'idan su kafirai suna ganin afkuwan kiyama da zawar azabar suna ganin wani abu ne wanda yake mai nisa mai wahalar yiwuwa ma'ana wuku al'azab wa qiyamis sa'a yarahu al-kafara ba'idun kenan zawar azaba da tashin kiyama kafirai suna ganin wannan abun bi ma'ana mai wahalar afkuwa ne mustahilul wuqu baya yiwuwa ya afku Allah ya ce wa narahu qariban mu kuma muna ganin shi a kusa yake mummune suna ganin shi a kusa yake almu'minuna ya'taqiduna kaunahu qariban duk mai imani yana jin cewa kiyama a kusa take saboda ko ba a busa kafan ba dai mutuwar shi za zai mutu daga ya mutu ko ai kiyama ta zo wa in kana lahu amad ko da da yake ita kiyamar Allah ya sanya mata tsawon lokaci la ya'lamu illa Allah babu wanda ya san shi sai Allah mai girma da buwaya lakin abin sai dai kullu ma huwa atin fa huwa qaribun wa waqi'un la mahala ai duk abin da aka ce mai zawwa ne to wallahi mai zawwa ne kuma a kusa yake babu makawa nan da nan zaka ga yazo da haka Allah ta'ala ya ba ya haƙurantar da manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ya haƙuri haƙuri mai kyau wanda babu raki a ciki babu damuwa babu kaza babu kaza kamar da Allah ta'ala ya mishi umarni cewa fasfah safhil jamil ka kau da kai game da wannan cutar wannan kafirai kau da kai wanda yake mai kyau ya ce wa hajjiruhum hajaran jamila ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau to wannan ayar cewa fasbir sabaran jamila wasu malamai suka ce wannan ayar wato ta sauka ne kafin yaƙi kayan a farlanta yaƙi to amma yanzu da aka farlanta yaƙi kuma dole musulunci ta yi ƙarfi to dole ne ko ka yi musulunci ko kuma ka zo ka kasance ƙarƙashin daula ta musulunci kana ba da jizya ka rayu in ba haka kuma dole ka shigo in ba haka kuma a yaƙe ka ina ta gani na'am sai Allah ci gaba da cewa yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn ولا يسأل حميم حميما نعم Allah ta'ala ya ce wancan yinin cewa miqdaruhu 50 alf sana ko yinin wannan gulgurun shi kamar shekara 50 ne Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kai hakuri game da masu ƙaryata ka masu ƙaryata wannan yinin sai Allah ce yau mata kunu sama'u kalmuhuli yinin da sama za ta kasance kamar narkakkiyar dalma ma'ana dai wannan yinin da ake zance to alamun zawanta idan ta zo ga irin abubuwan da za su kasance shi ne malake cewa wato al'azabul waƙe bil kafirina azabar da za ta afgo ga kafirai za ta afku ne yau mata kunu sama'u kalmuhuri abdullahi da basa yake cewa da mujahid da ata da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce kardardi zait kamar mai ko wato zuma wanda ya jima kaga in yana dunkulewa yayi wani yabki to haka sama za ta kasance ta rika diga tana zagonyewa kamar an kanar ka dalma kaga in yana da ma'ai ba zubiya wani ko a kawai haka zai rika diga a ce dalma a sama yake wuta ta bashi kaga digowa zai rika yi to haka sama za ta kasance kalmuli kamar daskararren mai ko zuma ko kamar narkakken dalma Allah ya ce wata kunul jibalu kal'ihini duwatsu kuma su kasance kamar abdiga kasufi almanfush kamar duk ma'ana abdiga wanda take iska yana daukar ta marar nauyi kamar yadda mujahid da katara da sudi suka fassara kuma wannan ya kama faɗar rabar ɗaukin sarki na cikin suratul qari'a wata kunul jibalu kal'ihini almanfush duwatsu za su kasance wato kamar abdaga kamar kura abin shekewa haka za su duk da nauyin da yake gani za ga suna yawo a cikin iska suna yawo kamar abdaga to da kaga wannan yinin kiyama kenan wannan babban yinin Allah ya ce wala yas'alu hamimun hamiman a wannan yinin wani makusanci ko aboki baya tambayar abokin shi mana la yas'alul qaribu an halihi wato wani aboki baka ganin wani kace wani yaya kuma kamar yadda ake a duniya in ka ga wani ya shiga cikin wata matsala zaka ma aje duka naka matsalolin ka zo kai me ka taimaka mishi daga mutum ya firgice ne me wani ne abu kaza ya same shi za ka mai dauki ko ka je ka jajanta mishi kowa ka bane a nan duniya kenan to amma a lahira Allah ya ce wato wani aboki baya tambayan wani abokin shi wani ka iya cewa ta yi a ya bai gan shi bane sai Allah ya ce mai yubassaru na hun na'am
يبصرونهم na'am يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه na'am
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Na'am, Allah ta'ala ya ce yubassarunahum. Wani baya tambayan wani, wai ba don bai gan shi bane. Allah ya ce a'a suna ganin su, kowa yana ganin kowa. Wa huwa yarahu fi ah fi aswa'il ahwali. Ba wai ka gan shi ba ma haka tsaye, a'a zaka gan shi yana cikin mugun matsayi, za ga wani wanda ka sani. Yana ɗauke da zunuban shi ƙinƙi yana tafiya, sun nauyaya shi, sun danne shi sun mishi yawa. za ka gan shi babanka ne ma ko ɗanka ko mahaifiyarka ko ma wani wanda ka sani za ka gan shi a cikin mugun hali amma ba ka tambayin ka ce wani yaya in kama ɗauki Allah ce ai suna ganin su babu babu tambaya mali ce fatashghaluhu nafsuhu an ghairihi da haka sai kowa za ka ga cewa abin da yake kan shi shi shi ya shagarce shi game da wani abin da sai ke cewa ya arifu ba'aduhum ba'ada shashin su zai gane shashi kaga ɗanka ka san shi kaga mahaifinka ka san shi kaga matarka ta san ka ka san ta wa ya ta'arafu na bainahum kowa zai san juna summa yafirru ba'duhum min ba'din ba'da zalika sanan kowa ya tsere ma kowa kaga matarka ta ganka ka gane ta ta gane ka kowa ya ga kowa sai ku hannu riga ita tana gudun ka kai kana guje mata in ɗa ne ma haka in mahaifi ne ma haka in wani aboki ne ma haka da haka Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughni Allah ce li kulli mri'in minhum kowane mutum daga cikin su su diyan adam yawma idin ayinin kiyama sha'anul lamarin shi yughni ya ishe shi har wanda zai shige ma waɗansu ya ka musu dauki wallahi kariya ce kowa ta kan sheki hatta annaba Allah wala suna nafsi nafsi ta kalli hadisin shafa'a annabi nuhu alaihi salam ha duka dan yan adam za su runkutu su je su ce dan Allah ka je ka saboda wahalar da za a sha a je a sa baki a nema mana alfarma Allah ya mana ai Allah ya hisabi tsakanin bayi annabi nuhu ya ce kai Allah ya mushin da bai taba yin mushin irin wannan ba ko ba zai sake yin shi ba ni kam na yi addu'a Allah Allah ka mutanen duniya ya ka uzuri ya ce banda ya tunkarar Allah a ji wajen annabi ibrahim annabi musa duka ulul azmi minar rusuli za su yi za su ka uzurinsu annabawa ne daga cikin annabawa ma manya-manyan sai ce maka wani waran hula zai kama wani dauki wallahi shi mata kan shi da kulli mri'in min wala ce kowa daga cikin ɗin adam yau mai zai sha'anu yi guni kowa lamarin sha shi shi sai ya halitta kada na sallallahu salama an aka je dama kuma tun anan duniya ya ce ku roƙa mini wannan matsayin ko muna ta roƙa mishi kuma Allah ya karɓa shi ne za a je tukwana ya je ya tunkari Allah subhanahu wa ta'ala ya je ya sujada ya yabi Allah ya yi bayani da kalmomi waɗanda ca a lokacin da yake bayanin cewa kan shi ya ainihin kyamar za a cusa mishi irin kalmomi na kirari da wasa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ceto daga kanka doki a baka nemi ceto a ceto kai ce to Allah ya haƙuri amma mutane hisabi ya gace na ya haƙuri shi kaɗai ta zo ni wani wani ban Allah ne zai zo ya ceci mutane ko ya musu wani abin da wani wasa da hankali tsakani da Allah so kaji kenan dai Allah ya ce kowane mutum li kulli mri'in kowane mutum kowa yana ci kowaye yawma idin sha'anun yughnihi kowa lamarin shi ya ishe shi kuma kaga wannan ayar tana daidai da ayar da take take cikin suratul luqman Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku faji tsoron ubangijinku idan aka ce takawa shine abinda Allah ce kai kai ka bari ka bari kai abinda zaka kare kanka da hushin Allah ka kare kanka daga azabar Allah ka kare kanka daga kamun Allah mummuna to Allah ce ku yi tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku faji tsoron wani yini wani yini ne wani yini da ake magana akan shi yinin kiyama ku ji tsoron yawman wani irin yini saboda na kira ya zo ba irin kowane yini bane daban ne shi wannan yinin Allah ya ce la ya jizi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidi kenan la yughni walidun an waladihi wala mauludun kenan uba baya iya amfanawa kai da baya ya amfana ma baban shi komi baba baya ya amfana ma da komi Allah ce inna wa'adallahi haqq kuma wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne wanda yin da yake yanzu kuna gani kamar tatsuniya ana faɗa wallahi mun tashi kowa mu gama a ci a shi a sha mu haka nan wanda bai yarda ba bai yi imani wannan yinin ba shikenan kullum ina faɗa wato nadaman kiyama ba nadama bane irin na duniyar da kakan iya dawowa a ci kana da dama na biyu shi din in anan baka daidaita ba to baka da dama na biyu a cikin kaji lahira na gani ai abuwa nawa zaka yi anana cewa da kanka kanka yi kai ka gani gobe a ce kai ba baka zuwa saboda me ka dauki darasi to shi a can darasin da zaka dauka babu a zuwa gyara Allah ce alƙawarin Allah gaskiya ne inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur Allah ce kadda rayuwar duniya ta ruɗe ku kadda mai ruɗi shaidan ya ruɗe ku ya raba ku da Allah ma'ana ya ɗora ku mummuna hanya da ayyukan kiyama ku ga sakamako wanda yake mummuna Allah ke yi haka Allah ya sake faɗa a cikin suratu fatir Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra ayyukan kiyama wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai kowa abin da ya shi zai gani sai ala ce wa in tada'u musqalatun ila himliha idan wata rai wadda take ɗauke da nauyin zunubinta za ta nemi agaji ta ce da Allah wane taimaka mini la yuhmal minhu shay'un babu wanda zai ɗauka mishi komi walau kana za kurba ko da mukusanci mukusanci shi ko da baba ne ya ga ɗa ɗa ya ga baba mata ta ga koma wane ne kana ganin shiga zunubi nan jingim yana cewa ku taimaka mini Allah ce ko da mutum zai kirawo a taimaka mishi wala ba mai taimaka mishi da komi haka Allah zake faɗa cikin suratul mu'minun Allah ce fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin ƙaho kenan busa na ƙarshe kenan ko musa na tashi na uku na ƙarshe Allah ce fala an saba bainahum yawma idin babu dangantaka tsakankanin mutane a wannan yinin aboki dan uwa waye a duniya ne wannan wala yatasaaluna babu wanda zai ce ya ya lamarin wani ya lamarin wani haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu abasa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ce yinin da mutum zai rika guje wa ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da shaƙiƙi da li'abbi da li'ummi ko ma ɗan uwanka kana gudun shi Allah ce wa ummihi mutum zai guje wa mahaifiyar shi wa uwan shi wanda ta haife shi wanda ta fi kowa girman haƙƙi a nan duniya a kiyama za ka ganta ka zan kaɗa da gudu wa abihi mahaifinka wanda shi ya tarbince ka maka duk abin da ya maka a kiyama yana wani ɗana kana haba baba sai kai gaba wa sahibatihi matashi wanda ya aura tana san shi yana santa in bata gan shi ba ba lahiya in bai ganta ba ba lahiya tana shiri yana shiri a nan duniya mawa a can yana ganin ta zai zuba da gudu wa bani haka 'ya'yan shi Allah ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowane mutum a wannan yinin lamarin shi ya ishe shi don haka yini ne wanda yana bukatan kimtsi yini ne wanda yana bukatan tsinkaye wala da kakka rudu kakka rudu da duniya kakka rudu da abin da yake cikin duniya kakka rudu da yadda mutane suke tayar da rayukansu ka diba ka wa kanka lissahi kai da kanka suka na rayuwa a aikace Allah ya mana su iri-iri hanyar da kake so ka hau akwai dubunnai irin ka sun hau kuma la basu ga da kyau ba wani in kudin haram ne ya tattara zai fara ci sai ya ci ta ga bai ci ba kuma hisabi yana nan jingim a kan shi in karfin ne da lahiya Allah ya ba mutum yana ta tabka tsiya kwaram kawai sai ga ya mutu ko kuma ya dauke lahiya zai ga ya daga sai an duk abubuwa ga sanan kala kala wallahi zama lahiya mutum duniya da lahira ya fi Allah kawai Allah taimake mu kenan kowa lamarin shi a wannan yinin ya ishe shi na'am kina Allah ta'ala ke cewa yauma fadara madaukakin sarki yawaddul mujrimuna lau yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi an karanta nago na'am kina da ke cewa a wannan yinin yawaddu almujrimu yawaddu almujrimu mugun da mujrimi wanda yake mushriki kenan ko kafir ko mai saban Allah zai yi burin lau yaftadi min azabi yawma idin ko yawmi idin ya ce ina ma da zai fanshi- zai yi fansa daga azabar wannan yinin bibanihi da ayan shi duk mutumin da ya je a karkace ya ga irin tashin hankalin wannan yinin to zai yi burin ina ma ya Allah ga ‘ya'yanan ‘ya'yana su goma sha biyu ne ko su ashirin ne ko su kaza ne Allah duka kai su wuta ni in tsira kakirin da ake san damala aikin ta kai kawo a kansu a yi kiyama saboda tashin hankalin da za ka gani Allah za ka ce ina ma inda dukkan mutanen duniya ɗiyan kanica za ka duka tsakai su wuta kai a tsiratar da kai Allah ce ba haka nan ba nan tsaya ya tsaya ba wasu ahibatihi zai yi burin ya ba da fansar matar shi wa akhihi da ɗan uwan shi wa fasilatihi allati tuwihi da kabilar shi da ma'ana famin shi da kabilar shi waɗanda suke taro shi zuwa gare su a cewa ne namu ne daɗin shi wahalar shi kaza kaza kaza kaza zai yi burin ya bada su fansa shi ya tsira duk waɗannan abu a sa su wuta Allah ce kai wa man fil ardi jami'an ba nan ba ma ta tsaya zai yi burin ma da a ce dukkan mutanen duniya na farkon su da na ƙarshe ya yarda da a ce mallakan shi ne nashi ne yakan iya ba da su ga baki ɗayansu fansa ga kanshi shi wa man fil ardi jami'an sun mun yi sannan wannan fansan ta ya tsiratar da shi Allah sai ce kalla كلا إنها لواب na نزاعة للشواب تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى na إن الإنسان خلق هلوعا na'am Allah ta'ala yake faɗa wato wannan mutumin zai yi gurin ya ba da waɗannan mutane ga baki ɗaya Allah sai ce mishi kalla a aha ai ba tsarin ba haka bane ba wajen zancen fansa bane anan zancen aiki ne aiki guzurin da ka aikata ka zo da shi ne daga duniya shi ne ake zance ibn kasar yake cewa ma'anar zancen la yuqbalu minhu fida'u wannan mutumin ba a karban fansa daga gare shi walau ja'a bi ahli al-ardi ko da ko zai zo da dukkan mutanen duniya wa bi a'azzi ma yajiduhu min al-mali da zai zo da dukkan abin da yake daraja a wajen shi na dukiyar shi ya zo da shi walau bi min al-ardi zahaban ko da da a ce dukkan duniya zinariya ce ko mallakar shi ce kuma ya ce da mun a kunun Allah wa labarin shi kafirin zai nema a yi haka nan zai nemi a ke ce ya ba da duniya cike da wani Allah ce mishi a ba bukata wani to ko da a ce cikin duniya zinariya ne ya bada ba a karba au min waladihi alladhi kana fi dunya hushasha takamdi ko da a ce zai bada dan shi wanda a nan duniya kamar shine rayuwar shi to ya waddu yawmal qiyamati idza ra'a al ahwala zai yi guri a yinin kiyama idan ya ga tashin hankali an yufdiya min azabillahi ma'ana a tsiratar da shi daga azabar Allah da wannan wala yuqbalu minhu to ba a karba da gare shi ina wata gani ba za a karba ba daga gare shi a ce mishi kalla a'a ba a bukata ai kawai inna halawa ai ba komi bane abin da ke gabanka sakamakonka wutan laza ce suka ce wannan laza ismun min asma'i jahannam suna ne daga cikin sunayen jahannama wannan suka ce tabaka ta biyu ma'ana eh, darko na biyu shine laza saboda wutar tana haɓaɓɓaka ake kiranta ma'ana laza kenan da Allah ce mishi a wani duka wannan fanshe-fanshe da zaka kawo dukiya ya waye Allah ce a kawai makomanka wutar laza ce ka gana Allah ta'ala yana siffanta wannan wuta da tsananin zafinta Allah ce ita wannan wuta nazza'atan lishaw wuta ce wadda take kwaranye wato fatar kai kamar da Abdullahi dan Abbas da Mujahid suka faɗa jil jildatur ras ita wannan wuta kwaranye fatar kai take ana sanya ka za ta cinye kan ya zama baronkol mujahid ya ce madunal azumi minan lahani wannan wutan tana cinyewa tana kurkure dukkan abin da yake jikin mutum banda kashi mana ana sanya ka ciki sai ka zama ƙwarangon sa'id bin jubair yake cewa nazza'atun lil'asab ma'ana tana ciccira jijiyoyin jikin mutum abu sadi yake cewa nazza'atan lishawa ya'ani atrafal yadaini war rijlaini ma'ana wuta ce wadda take ciccinye tsinin yatsotsi na hannaye da na kafafuwa wata ruwa yake cewa ma'ana wuta ce wadda take cinye kwabrin mutum hassan albasari da sabitul bunani suke cewa wuta ce wadda take cinye naman fuskan mutum a wata ruwaya daga hassan albasari yake cewa wuta ce wadda take kona jikin mutum ga baki ɗaya babu abin da zai saraye zuciyarka saboda ka yi ta iyu kana kuka a wata ruwa yake cewa wuta ce wadda take ciccira ƙasusuwa sannan a sake mutum a sake mishi fata kuma ta ci gaba da ƙoƙona shi waɗannan duka ma'anoni ne waɗanda suke masu kamanceceniya duduna da suke gaskatuwa game da ita wutar jahannama duk wani abun da matanawan suka faɗa ikhtilafu tanawwu ne aikin ta ne kowannen ta nayi ta cinye fuskan ta cinye kai ta cinye tsinin yatsotsi ta cinye jiki ga baki ɗaya ba ka lashe wa kullum ma narja juludun ko baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab duk lokacin da fatu suka cinye mutum ya zama ko inan shi ya ƙone Allah ce sai mu canza musu wani fata don su ci gaba da jin azaba to duk abin da ka je da shi in dai ba al'amalu salih bane a yinin kiyama ba zai amfani ka ba duk gurin da za ka yi in ko baka zo da amalu salih ba to karkashin ka wutar jahannam ne kuma ga irin abubuwan da za ka fuskanta daga ciki Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta ke cewa wannan wutar ta laza mai kwaranye mai cinye mai ragaraga da mutum Allah ce ta da umar adbara wata walla tana kiran duk mutumin da ya juya baya kuma ya ko unho ko ba ruwan shi ƙura'ar ba ruwan shi da hadisi malace ta da unnaru ilaiha abu na'aha wato wuta tana kira zuwa gare ta ‘ya'yanta allazina khalaqahumullahu laha wanda Allah ya halice su don ita wa qaddara lahum annahum fi dari dunya ya'maluna amalaha Allah ya kaddara anan duniya aikin wuta za su to wannan fatad'uhum yawmal qiyamati bi lisanin qalil ayinin kiyama za ta rika kiransu da halshe wanda yake suna ji sarkawa ne tana kiransu summa taltaqiquhum min bayni ahli al-mahshar kama yaltaqitu tayrul habba sanan wuta ta zo ta rika tsintar su a hilin falfajiyan kiyama kamar yadda tsuntsu yake tsinta kwaya haka za ta rika daukan su ɗaya bayan ɗaya kuma me yasa suka samu kansu a wannan yanayi kanu mimman adbara wata wannan kaji kaji abin da ya sabbaba musu wannan mummun sakamako a nan duniya sun kasance daga cikin waɗanda suka juya baya suka tafi suka bar bi ma'ana kazzaba bi kalbihi a nan anan duniya sun kasance ko ya kasance daga cikin wanda ya karyata da zuciyar shi wa taraka al'amala bi jawarihi kuma ya bar aiki da gaban shi ba imani ba ba aiki to sunan za samu kansu a wannan yinin kiyama Allah ya ce wa jama'a wannan mutumin ya tara dukiya fa'au'a ya kulle ya tsuke bakin wato a mu ce wajen tara dukiyar shi malai ce jama'al mala ba'dahu ala ba'din fa'aw wanda zai shiga wannan wutan su ne waɗanda suka tara dukiya suka jibge dukiya saman dukiya kuma suka kulle ai aukahu wa mana a haƙƙan lahi minhu min alwajibi alaihi fin nafaqati wa min ikhraji zaka su ne waɗanda suka kulle bakin dukiyarsu suka hana haƙƙin Allah na wajibi na ciyarwa kuma suka hana zakka to su ne waɗannan wanda za su shiga cikin wannan mummunan wuta ta jahannama hadisi ya zo wataran a asma binta abubakar ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce mata wala tu'i fayu'i Allahu alaiki ya ce mata yake asma kada ki tsuke bakin aljuhunki ke ma sai Allah ya tsuke miki ma'ana dai nan kalmar kenan tu'i wa jama'a fa'awa haka nan abdullahi bin uqaim la yurbatu lahu kisan shi wannan bawan Allah wato burgame shi wanda ya sanya duke shi a ciki wato baya kulle shi shi baya kulle kuma baya yarda a kulle mishi daga kakure ce a sai ce sami itullaha ya ƙulu na ji Allah yana cewa wa jama'a fa'awa ya haɗa dukiya kuma ya ƙulle bakin aljihun shi mana baya bayan ba a wani su ne magabantawa daga shi ma'anar aiki naya ne ba ana nihin ba kawo dukiyarka a buɗe to ai kuma haya zibi ba na haya zai ɗauka ko ba ka ba ma'ana ba ana nihin kaga su wato wani lokaci ƙoƙarin bin nassi har suna aikata shi da lafazin shi shi yanzu da Allah ya zargi wanda yake tara dukiya ya kulle bakin to shiga abin da ake nihinwa ya umma kabarta a buɗe baka ba da zakka ba baka ciyar ba ka tsuke ko baka tsuke ba ka tsuke kenan tsuke na ma'ana ne to amma saboda su tsananin bin nassi bin ƙurar da hadisi sai su aikata a ma'anance kuma su yi aiki ma da lafazin da mutumin da yake gudun Allah ya ce ka hada ka kulle ya maƙi kulle dukiyar shi to wajen ba da haka mashi zance ya ba mashi zance to haka hassanul basari yake cewa ya bi na adam ya kai dan adam sami ita wa'idallahi summa au'aitar duniya ya ce ya kai bawan Allah ka ji narkon azaban Allah da ya faɗa game da duk mutumin da ya samu dukiya ya taskance baya ciyarwa baya ba da zakka ka ji irin alkawali da narkon da azaban da Allah ya ma irin waɗannan mutanen sa'annan kai kuma ka tara dukin duniya ga baki ɗaya ka tsuke baka bayarwa to Allah subhanahu wataala wato ya gaya mana irin mummunar duk mutumin da ya yi ba aiki na gari a yinin kyama ga hannun zai samu kanshi to amma waɗanda abubuwan da suke kai shi zuwa ga wannan mummunan halin shine kin bin Allah da manzo Allah shine adbara wata wannan ina wata gane to daga ci ake mana tafsiri irin rashin bin Allah da manzo Allah akwai rashin kin ba da zakka da kuma kin sadaka da kin ciyarwa wanda ya wajabta a ciyar ina wata gane na'am sai Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a Allah ce lalle dan adam Allah ta'ala ya halicce shi wanda yake mai kudayin dukiya ne kuma mai baya son ya bada wannan dabi'a ce ta dan adam kuma da ce ya kulu ta'ala mukhbiran anil insani a wannan ayar Allah ta'ala yana bada labari wa dan halin dan adam وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة da irin yadda Allah ta ya halicci dan adam da waɗansu ɗabi'u marasa kyau shine Allah ce innal insana khuliqa halu'an Allah ta'ala ya halicci dan adam halo mai kwaɗayin yana son tarawa yana so ya samu kuma baya son bayarwa ina wata gani to wannan halu an gina Allah ta'ala sai ya fassara shi ya ce idza إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا Na'am, Allah ta'ala ya fassara halu'an ya ce, "Ida masahu sharru, iri na ɗan Adam, idan sharri ya same shi, mummunan al'amari ya same shi, jazu'an sai ka je na kashi." Ai, idan asabahu darru, idan wani cuta ya same shi, jaza'a, fazi'a sai ya firgita, wa jaza'a sai ya yi raki. Ina ta gani. sai kuma ya tsorata ya yanke kamar game daga rahamar Allah wa idza massahu alkhairu amma idan wani alkhairi ya same shi manu'an to sai ga yana hanawa ai idza hasalat lahu ni'matun min Allah idan wata ni'ima ta same shi daga Allah bakhila biha ala ghairihi sai ya rika roƙon wannan ga wani shi wa mana'a haqqan lahi fiha sai ya hana haƙƙin Allah a ciki wannan da adam ne har abada inda mutum yana samu nawa yake samu kasuwanci ne yake yi me yake yi wala bai hada kullum shuru amma sai ya haɗi to yau za ka fara jin labari wala wani satin ma haɗu wani kaza ma yi kaza kaza ma yi kaza wannan hali ne dan adam tamala ta'ala sai togace waɗansu ina ga insha Allah su waɗannan za mu ji su wanda su ba sa cikin irin wannan halin da Allah ta'ala wato ya ambata mummunan hali da wannan ɗabi'a da wannan halin ɗan adam ne haka Allah ya halicce shi amma akwai da Allah ta'ala yake musu ga mankatar saboda wasu ayyuka kyawar da suke aikata sai Allah ya tsame su su kasance ba sa ciki da haka dai wannan ayoyi suna mana jan kunne da tunatarwa game da wannan babban yini na kiyama kenan mu yi kokari wato mu kyautata ayyukan mu uwa san zuciya da shaidan wallahi babu inda za su kai mu sai zuwa ga nadama amma idan mutum ya haƙura da izinin Allah wallah za ka ga duk wahalar da ka sha a duniya na talauci ne na rashin lafiya ne na mine ne wallahi ba komi ba ne ba komi ba ne kawai kai ka ɗauka an ka tsira a lahira shi ne komi to nan zai taimaka maka wajen duk abin da za ka yi to kana takarar zar cewa zai kasance yanzu yanzu ta kai yanzu yanzu in mutu to kiyama an ta tashi ga irin halin da nake ciki ka kana tama kanka lissafi wannan sai ya taimaka maka wajen takaitawa game da ayyuka marasa kyawu da kuma kokarin yin ayyuka na gari fatan mu da Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu da wannan sabon da Qur'ani yake dauke da shi Allah ta'ala ba mu iko mu fi karfin zuciyoyin mu Amin.
Allah ba mu iko mu ci galaba akan shaidan Amin.
mu inganta ayyukan mu anan domin mu samu kyakkyawan sakamako a wancan yini yinin kiyama اللهم صل على محمد آمين.
وعلى ال محمد آمين.
كما صليت على ابراهيم آمين.
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد آمين.
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Amin.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Amin.
اصلح لنا امورنا كلها آمين.
ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين Amin.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم آمنا في أوطاننا آمين.
وأصل أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.